الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيورانا الصبر tara ga watan jumada al'akira hijira 1447 wanda ya yi mawafaka da 29 ga watan 11 shekara ta 2025 meladiya ci gaba da karatun wannan littafi a al'ajin romiya ala tariƙi su'ali wal jawab مع الإعراب نا آه نور الدين البسكري za mu tashi mun kammala bayani akan alhal babul hal sai babu tamyizi a shafi na tamanin da bakwai Bala ce su'alun tambaya ma huwa tamyizu. To me ake kira da tamyizi? A tamyizu fil luga. Tamyizi a luga huwa tafsiru. Shine fassara ko bayanin wani abu, wata bayinu da bayani. Wa faslu ba'dil umuri an ba'din. da rabe sashen al'amura daga sashi wannan aluga kenan wa filistilahi amma ga istilahin malaman nahau at-tamyizu huwa lismul mansubu tamyizi shine suna wanda ake yi wa nasaba al-mufassiru wanda yana bayani liman bahama ga abin da ya buya minas zawati na zatoci zatin mutum ko zatin dabba ko zatin wata halitta daga cikin halittu to wannan zatin da aka ɓoye to shi tamizi zai zo sai ya fito maka da shi ya fassara maka shi na hau ƙaulika misalin zancenka zara'anal arba ƙamhan mun shuka ƙasa da alkama mun shuke ƙasa da alkama to fa qamhan dinnan aga ismun ne suna ne mansubun an masa nasaba mufassirun mufassirun zatal mazru'i ya fassara maka zatin abin da aka shuka fil ardi a cikin wannan ƙasar don da cewa ɗaya ka yi zara'anar arba sai ka yi shuru mun shuke ƙasa to da mi a gaba ka faɗa ba zai iya ɗaukan da gero zai iya ɗaukan da dawa zai iya ɗauka da masara to kaga wannan zatin abun na halitta an ɓoye shi to amma sai ka ce ƙamhan to kaga cewa ƙamhan duk abin da ba kamhan ba ya fita eh to kamhan din nan shi ya fassara wannan zatin da aka boye na almazru'i wanda aka shuka a cikin ƙasar to wannan shi ake nufi da tamyizi wa yushtaratu an sharɗan ta fi tamyizi ga tamyizi an yakuna nakiratan dole ya zamo nakira shi yasa kamhan aka faɗa ko wa an yakuna waqi'an kuma sharaɗi ne ya zamo ya auku ba'a da tamamil kalami bayan cikan magana kalhali kamar hukuncin hali dai da aka ambata a baya yani shi tamyizi fadalatun falala ne kama ya ƙulun nuhatu kamar yadda malaman nahau suke faɗa me na falala ai juz'an wani yanki ne na magana ghaira wajibin zikiri amma ba dole ne lalle a ambace shi ba don ko ba ambace shi ba za a iya fahimtar magana illa aka ambace shi domin cikan magana magana ta ƙara fitowa fili e ba wai don in ba a faɗe shi ba maganar ba za ta haɗu ba ƙari ne kawai na magana bi khilafil fa'ili masalan saɓanin fa'ili shi kan fa'ili rukuni ne na magana wale haza sun miyar fa'ilu umdatan shi yasa aka kira fa'ili umda ginshiki ginshikin magana li'annal fi'ila la budda lahu min fa'ilin domin fi'ili ba makawa sai ya samu wanda ya yi aikin wala umdatu abinda ake nufi da umda ma yi utamadu alaihi wa yuttaka'u abinda za a dogara gare shi ko a kinshin gida a kansa to wannan a takaice shi ake kira da attamizu da kuma misalin shi i'rabu ba'd al-amsila to i'rabi ga sashen misalai da za a kawo ra'aitu fi samai ahada ashara kawkaba naga tauraro sha ɗaya a sama to ra'aitu sai ka ce fi'ilun wa fa'ilun fi'ili ne da fa'ili tun daga tuna. Fi sama'i shi kuma jarun wa majarurun, muta'alliqun bi ra'aitu, wa ahada ashara shi kuma maf'ulun bihi, wa huwa lafzun murakkabun, lafazi ne da aka hauhawar da shi, la ya tagayyaru shi bai canzawa, shi yasa mabniyi ne, akan ce mabniyun ala fatihi juz'aihi eh ahada ashara duk inda zai zo zaka ga haka yake zuwa ahada din da fataha ashara din shi ma da fataha to shi yasa yace la tagayyaru wa kaukaban tamyizu tamyizi ne mu bayyanu li hazal adadi ga wannan adadi da aka boye kimaninsa ko nisbarsa da in ka ce ra'aitu fi sama'i ahada ashara na ga sha ɗaya a cikin sama to sha ɗaya na mi kaga an ɓoye ko sai ka ce kaukaban to kaga almufassiru liman bahama mina zawati ke na fatar an gane kaga tauraro ai zati ne ya ƙumu duk abin da yake ya ƙumu bi nafsihi ana kiransa zati kullu ma ya ƙumu bi nafsihi la bi gairihi to shi ake kira zati na ba ta gane yanzu kai din kai ga kanan kai ne ai ba ba dalilin wani yasa kake tsaye ba ta yadda in wannan ya jaye za ka faɗi ko kuma ta yadda in babu wannan abun kai ba za a ganka ba to zati kishi ya arat ne shi kuma arat shine abinda ma ya kuma bi gairihi irin haske haske karan kansa bai samuwa an gane sai da abinda shi hasken zai bayyana a kansa to kaga haka duhu wannan duk ba zati bane to to ko a ce zati ko jauhari duk suna nufin abu ɗaya duka kishi arat ne to amma da ka ce kaukaban to kaga shikenan komai ya fita in ba su ba ko ya bayyana adadin da aka ɓoye to haka misali na biyu tasabbaba zaidun arakan zaidu ya dinga zubar da zufa ta sabbaba fi'ilun ma'adin ilah har zuwa ƙarshen lirabi wa zaidun fa'ilun fa'ili ne wa arakan tamyizun shi kuma tamyizi ne amma fa muhawwalun wanda an ka jirkice shi anil fa'ili daga barin kawo shi a matsayin fa'ili asalinsa fa'ili ne amma sai aka juye shi daga fa'ili sai aka mai sai tamyizi wa zalika li anna al-asla domin asalin zancen tasabbaba aisala araku zaidin shine asali tasabbaba araku zaidin zufan zaidu ya zuba shine asali ko amma sai aka ce tasabbaba zaidun zaidu ya zubar da me ya zubar arakan kaga an juyar da shi daga fa'ili kenan zuwa tamizi to wannan ana kiransa muhawwalun anil fa'ili fa huzifa al mudaf sai aka shafe shi mudafin din wa huwa araqu shine araqu wa uqima al mudaf ilayhi sai aka tsayar da mudafu ilayhi wa huwa zaidu shine zaidu muqa mahu aka tsayar da shi matsayarsa fartafa'a sai samu rafa'a a irtifa'ahu irin rafa'arsa ai misluhu shi zaidu din kenan summa utiya bil mudaf sai aka zo da mudaf al mahzufi wanda aka shafe fanta saba to sai aka yi masa nasaba ala tamyizi bisa ga tamyizi sai aka ce tasabbaba zaidun araqan madadin tasabbaba araqu zaidin to kaga asali araku ai mudafun ne zaidin mudafun ilaihi ne to asali mudafun marfu'i ne to tunda an shafe shi shi kuma mudafun ilaihi majrurun ne to sai aka tsayar da mudafun ilaihi a matsayar al-mudaf shi yasa zaid din yazo da raf'a asalin sa jarra gare shi kuma arakan asalin sa raf'a gare shi to zaidu sai ya samu raf'a saboda ya wakilci mudafun eh tafaqqa'a tafaqqa'a zaidun shahaman zaidu ya cika da kitse tafaqqa'a fi'ilun madin ma'anahu ma'anarsa imtala'a ya cika وزيد فاعل وشهما تمييز شيما محول عن الفاعل شيما an karkatar da shi ne daga barin kawo shi fa'ili aka mayar da shi tamyizi li'anna asla hadha tarkibi saboda asalin wannan tarkibin tafaqqa'a shahamu zaidin eh tafaqqa'a tafaqqa'a shahamu zaidin wato kitsen zaidu ya cika shine asali amma sai aka ce zaidu ya cika da kitse shi ma fahuwa yushbihu ma qablahu shi ma yayi kama da jumla da ta gabace shi ta sabbaba zaidun arakan duk abin da aka faɗa can irin wannan ne fala nu'idu ma qulnahu anifan ba sai mun maimaita abin da muka faɗa a ɗazu ba duk abin iri ɗaya ne waka zalika haka tsoba muhammadun nafsan muhammadu ya yi daɗi a ransa ya samu daɗi a rayuwarsa muhammadu ya samu daɗi a rayuwarsa wata ƙadiruhu ba wata ƙariruhu ba kuskure ne wata ƙadiruhu ta ƙadirinsa ƙabat nafsu muhammadin ran muhammadu ta yi daɗi ai hasunat ta yi kyau akhlaquhu ɗabi'unsa wa hanna qalbuhu zuciyarsa ta yi shauƙi fa nafsan nafsan ɗin nan tamyizun shi ma tamyizi ne muhawwalun anil fa'ili shi ma an karkatar da shi daga barin kawo shi fa'ili yani annahu fil asli fa'ilun a asali fa'ili ne fa nuqila anil fa'iliya aka nakalce shi daga barin kawo shi fa'ili waje ila tamyizan aka mayar da shi tamyizi wat tahwilu in an ce tahwili kuma huwa naqalu shine naqaltu abu daga wata sifa zuwa wata sifa wa fajjarna al-arda uyunan eh wa fajjarna al-arda ko mun buɗe ƙasa uyunan wato ta fuskan mare-mari ko mun tsage ƙasa mun kece ƙasa amma uyunan wato da mare-mari na ruwa to fajjarna fi'ilun wa fa'ilun wa fajjara ma'anahu a kharajar ma'a min al'ardi ya fitar da ruwa ya fitar da ruwa min al'ardi daga ƙasa awil jabali ko daga dutse wal arda maf'ulun bihi wa uyunan tamyizun muhawwalun shi ma tamyizi ne wanda aka karkatar da shi amma ba daga fa'ili ba anil maf'uli daga maf'uli لأن الأصل في هذه الجملة دومي أصلي أو أن الجملة وفجرنا عيون الأرض إيه أنغاني وفجرنا ممبتد عيون الأرض إذا ننقصا مري مري نقصا نروى شيني أصلي to amma sai aka karkatar da shi daga kawo shi mafi'uli sai aka mayar da shi tamyizi huwa akaramu minka aban huwa shi akaramu ya fi ka karamci minka daga kai aban ta fuskar uba mana ana kallon iyaye to ya fi ka daraja to huwa damirun munfasilun damiri ne munfasili mabniyun alal fatihi an gina shi akan fataha fi mawdi'i raf'in a mahallin raf'a mubtada gani wa akramu khabaruhu labarin sani marfu'un wa minka jarun wa majrurun muta'alliqun bi akramu wal kafu damirun muttasilun mabniyun ala al fathi fi mahalli jarrin wa aban shi kuma tamyizun muhawwalun tamyizi ne da aka karkatar da shi anil mubtada'i shi kuma daga mubtada' asalinsa mubtada ne amma aka ƙi a kawo shi mubtada sai aka kawo shi tamizi wata ƙadiru taƙadirin zancen abuhu a karamu minka babansa to ya fi ka karamci ya fi ka daraja to da a faɗi haka sai aka ce huwa a karamu minka aban sai aka nuna kamar shi ɗin shi ne ya fi shi karamci ba babansa ba tunda ya an ce abuka a karamu minka to kaga an jingina karamcin zuwa ga babansa gani? eh abuhu a karamu minka babansa ya fi ka daraja to amma aka ce huwa a karamu minka aban to sai zan kama an jingina karamcin ga shi ɗan da kuma ma mahaifin gaba ɗaya ɗan gane kaga wannan ya yi balaga to dama dalilin da yasa ake yin haka saboda ya fi tsanani kamar can wa fajjar nal arda uyunan to ya yi kai matuƙa sama ga a ce mi wa fajjar na uyunan na fatar an gane wa fajjar na uyunan ard sai zamo wato idanuwan ruwa ɗin su ne aka buɗe ina ba taran gane to kuma dama idanuwan ruwan ai cikin ƙasa suke to madada a ce an buɗe su sai aka ce a'a wa fajjarnal arda ƙasa karan kanta da mare mari na ruwa suke cikinta ita ce muka buɗe ta an gane to kaga wannan ya yi mubalaga ya yi mubalaga sai ya zan buɗewan ya shafi ƙasan kuma ya shafi mare-mare a tamizi kenan amma ya kawo shi a matsayin mafi'uli to sai ya zama buɗewan ta shafi iya mare-maren banda ita ƙasar to balaga ta ƙur'ani kenan indi ishiru na zira'an hariran guna akwai zira'i ashirin na hariri to inda zarfu makanin zarafi ne na bagire muta'alliqun yara ta yi bi mahazufin bi mahazufi khabarin muqaddamin da ainihin abin da aka shafe shine labari abin abin gabatarwa wa inda mudafun shi kuma mudafun ne wa ya'ul mutakallimi ya'ul mutakallimi mudafun ilaihi abin rabawa ce zuwa gare shi mabniyun an gina ta ala sukuni akan sukuni fi mahalli jarrin a mahallin jarra wa ishiruna ishiruna mubtada'un mu'akharun marfu'un bilibtida'i wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatan an ad-dammati li'annahu mulhaqun bi jam'il mudhakkar salimi ana riskar da shi da jam'ul muzakkar as-salim eh mana in kaji an ce za a riskar da shi kenan shi bai cika sharuɗan zama jam'ul muzakkar as-salim amma sai aka riskar da shi da jam'ul muzakkar as-salim don a ba su hukunci ɗaya na li'irabi wa zira'an tamyizun li 20 shi kuma tamyizi ne ga ashirin. wa hariran tamyizun lizira'i shi kuma tamyizi ne ga zira'i wa zira'u kailun idan ce zira'i shine abin da ake awo da shi na hannu wa miƙiyasun abin da ake kwatantawa da shi miƙidaruhu miƙidarin sama bainal mirfaƙi tsakanin mirfaƙi ila shine gwiwa kenan ta hannu ko ila tarafil wusta zuwa ƙarshen yatsan tsakiya na hannu ai al'usbu ko al'asbu al'atwal shi ne yatsan tsakiya wanda ya fi kowane tsayi to ƙarshensa zuwa gwiwa hannu shi ne zira'i wai ƙaddiru na zira'a to suna ƙaddara zira'i benisfi mitir da rabin mitir au hamsina sintamitar ko sintamitara duk suna faɗa to tamizi ya ƙare na'am a gwiwa hannu zuwa nan zuwa ƙarshen yatsan tsakiya nan za mu kwana kenan to yan dawo sai a tashi babu listithna'i babu da zai bayani akan alistithna akwai tambaya game da tamyiz نعم ba tambaya kenan to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah